بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس بير غواتن ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو دا دريه دا goma sha takwas wanda ya daidai da tara ga watan July 1997 idan ba a manta ba muna karatu cikin wannan littafi al-ibanatu an usulid diyana na al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari a inda yace wa nusaddiqu bi anna fi dunya sihran wa sahratan wa anna as-sihra ka'inun mawjudun fi dunya mu musulmi ahlus sunna mun yadda cewa gaskiya ne a duniyar nan akwai sihiri kuma akwai masu yin sihiri kuma sihiri din abu ne wanda yake akwai shi kuma ya yadu a ainihin cikin duniyar nan sihiri din nan ya biyo ta hanya a raba wani ne da wata ko a raba wani da wurin neman alherin shi ko kuwa a yi wa wani asiri don ya haukace ko kuwa al'amarin da ya shafi maita da makamantan haka duk mun yarda cewa waɗannan abubuwa akwai su a duniya dangane da kasantuwar su kenan dangane da hukuncin musulunci akan su kuwa waɗannan al'amura baki ɗayan su kafirci ne to shine muka fara bayanai da ainihin wato cewa wajibi ne kuma malaman musulunci su tashi su bincike su gano menene daidai su bayyana wa mutane su kawo matakai da za a samu tsari ta sunna ta hanyar sunna da kuma matakan lalatar da waɗannan abubuwa in sun afku don waɗannan abubuwa na ciwo mutane tuwo a ƙwarya sai ya ai maka asiri kullum kana samun alheri amma duk kuɗin da hannayenka suka taɓa sai su lalace sai a ce wani na da rariyar hannu an yi mishi asiri duk kuma duk abin da zaka samu na kuɗi ko na alheri ai sai hannunka ya taba to duk abin da ka taba sai ka lalatar da su baka san inda suka yi ba wannan gaskiya ana yin irin waɗannan abubuwa to me mataki akan wannan in aka yi maka wannan a matsayinka na ahlus sunna musulmi wanda ka yarda da cewa guru da laya da bori da bokanci duk kafirci ne wanda tukwici da sakamako sunna ta zo maka da shi domin ka ci albarkacinta ba tare da ainihin ka kauce hanya ba to lallai malamai su tashi su bincike akan haka shine muka fara bayani game da cewa shi sihiri aiki ne wanda ake yin shi na kulumboce kulumboce a samu kaiwa kusa da shaidanin aljanu domin su taimaka don gudanar da zartar da wannan abu kuma hakikanin abin da ake nufi da sihiri shine kau da abu daga hakikanin shi zuwa ga sabanin haka tana son shi a kau da ita daga soyayya a koma tana kin shi ko makamancin haka sai muka ce al-imam ibn qudama ko ya kawo fassara ta sihiri a ƙarƙashin shari'ar musulunci menene take nufi da sihiri sai ce huwa uqadun wasu ainihin wato uqad wato kudurce kudurce ne da ake yi a yi karatu a yi ta tofi a jiki kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ya tabbata akan haka ɗari bisa ɗari babu shakka akan haka aka samu aka kudurta zare kulli goma sha ɗaya aka yi ta tofawa da makamantansu wa ruƙan da karatuttuka na surkulle wa kalamun yutakallamu bihi aw yuktabuhu da wasu zantuttuka waɗanda za a zo ana karantawa ko kuma a zo ainihin ana rubuta su kaga an yi hatimi an yi zanen kaza da kaza da kaza a jiki da wasu haruffa aw yu'malu shay'an yu'assiru fi badnil masruh ko kuma ayi wani abu wanda zai tasiri ga jikin wanda ake so ayi wasu hiri din aw qalbihi ma'ana jikin shi ai mai tasiri sai ainihin ya zama kafa ta shanye ko hannu ya shanye ko kuma gaba ɗaya wani rashin lafiya ya kama shi ko kuma ciki ya rinka zube mata ko makamantan haka ko gaba ɗaya ta daina haila ko kuma gaba ɗaya kullum tana cikin jini au qalbihi ko kuma a yi wa mutum ainihin wato asiri don wannan ainihin asiri ya tasiri akan hankalin shi sai a akan zuciyar shi sai ya zama ga abu shi yayi abin amma sai zo yana musu shi ba shi yayi ba bai yi ba kuma ya ce lallai shi yayi kaga ya tasiri game da ainihin zuciyar shi au akalihi ko kuma kwakwalwar shi a haukatar da shi ko kuma ya zama mara kan gado ko mara tunani duk karatun da zai je ɗiba ko shekara nawa zai ba zai iya gama diploma ba balle ya gama digiri ko shekara nawa bai iya haddace alqur'ani to haka tana faruwa min ghairi mubasharatin lahu ba tare da wannan abu an yi mishi ya taba shi gaba da gaba ba daga nesa akai abin amma sai ya taba shi walahu haqiqatun kuma shi sihiri din nan yana da haƙiƙa tabbas gashi an ganshi yana afkuwa faminhu ma yaqtul daga cikin sihiri akwai wanda ake a kashe mutum irin shi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na a kashe shi sai Allah ya birkitar da abin sai ya zama mafi sauki daga cikin nau'ukan sihiri sai ainihin ya zama arrabtu za a zo a bayani insha Allah wa ma yumrid fa minhu ma yaqtul wa ma yamridu da kuma wanda yake sa rashin lafiya wani sihirin zai sa mutum rashin lafiya ne kullun shikenan ba lafiya wa ma yu'khadhu wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi akwai kuma sihirin da zai sa mutum ya kasa saduwa da matar shi fayamna'uhu waqaha ya kasa saduwa da ita wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi daga cikin sihiri akwai wanda za a yi wa mutum asiri din ya ainihin raba tsakanin mutum da matar shi sai ta ji gaba ɗaya ba ta son ko kuma shi ya ji gaba ɗaya baya son ta mun fahimci wannan ko wa ma yubghidu ahaduhuma ila al-akhar akwai kuma sihirin da za a sa wannan ya rinka jin haushin wannan matar tana jin haushin mijin mijin yana jin haushin matar ko makamantan haka aw yuhabbibu baina sunaini ko kuma ya saka soyayya tsakanin mutane biyu ba ta son shi sai ya je mata asiri sai ta ji tana son shi baya son ta sai a asarce shi sai ya je yana so baya son gari kaza sai a mai asiri sai ya ji ba inda yake so sai wannan garin to duk waɗannan abubuwan su ne abin da al-Imam Ibn Qudama ya faɗi a cikin littafin shi al-Mughni mujalladi na goma shafi na ɗari ɗaya da hudu qala Ibn al-Qayyim al-Imam Ibn al-Qayyim kuwa cewa yayi huwa murakkabun min ta'siratil arwahil khabisa shi sihiri wani haɗin gwiwa ne da ake da munanan aljanu wan fi'alul quwwa tabi'iyya anha sannan kuma da ainihin taimakawa na ƙarfin tabi'a bayan aljanu ɗin kuma tabi'ar kama tana taimakawa a gwargwadon ta'asirin sihirin in aka yi maka sihiri akan ka rinka kin wance in ya zama kuma kai mai zafin gaba ne dama kai gaba in ka fara ta a ɗabi'ar ka tana da zafi kuma aka yi maka sihiri a kan kai gaba da wance kowa ne to abin zai mummunan tasiri a kanka aka yi maka sihiri ka rinka kinwa ne sai zama kana da sauƙin ƙiyayya sai zama wannan tasiri ba zai tasiri ba zai tasiri a kanka sosai ba saboda wato yana tafe da ɗabi'a ne ko mun fahimci wannan da kyau yawwa abin da al-imam ibn al-qayyim ya faɗi kenan ka duba zadul ma'ad mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida ko kuma ka duba littafin shi at-tibbun nabawi ta'rifu sihir to mecece haƙiƙanin menene haƙiƙanin cikakken bayani game da menene sihiri din menene bayani definition na sihiri sai ce huwa ittifaqun baina sahirin wa shaytan wato haɗin gwiwa ne tsakanin boka ko ɗan bori ko ɗan tsubbu ko ɗan duba da wani shaiɗanin aljani ala an yaquma sahir bi fi'li ba'd al muharramat aljanin zai sharɗanta wannan boka cewa zai rinka aikata wasu abubuwa waɗanda Allah ya haramta yadda abin yake shine shi boka ba kowane aljani yake nema ya huda da shi ba sarkin aljanu yake samu to sai wannan sarkin aljanu ya ce to za a rinka baka waɗanda za su yi maka aiki cikin aljanu amma kai kuma za ka rinka yin wasu abubuwa waɗanda suke haramun za mu zo mu buga misalin su insha Allah mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai zama shi wanda ake wa hidimar cikin aljanun ba shi ne ake sa ba shi yake aikin ba shi ma zai turo ne kamar ka ba kwamanda cin hanci ne sai turo yaran shi su aikin ko mun fahimta aw shirkiyat ko kuma aljanin nan ya sharɗanta abokan nan ya rinka yin wasu abubuwa na shirka fi muqabili musa'adati shaytani lahu a madadin taimakon da wannan shaytanin aljani zai mai wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu saboda kuma ya mishi ta'a a cikin duk abin da yake nema don haka sai a sharɗanta mishi to ka rinka yin hatimi iri kaza an kai hatimi iri kaza ka bayar ka rubuta haruffan da ke dauke da sunan wana da uwar shi aka je aka zubar in ya ketara to jikin wannan da ake wa asirin ya buɗe mu kuma sai mu turo maka aljani ɗaya sai ya shiga jikin shi duk abin da ake so shi zai sa shi domin aljani yana son ya wasu wasi min sharril wasu wasil khannas in aljanin ana son ya sa kiyayya ne sai rinka sanya kiyayya a zuciyar wannan ainihin mace ko wannan mata namiji in ana son ya rinka nuna munin wannan mutum ne shikenan duk sanda wannan mutum ya zo wurinta sai ta ganshi mummuna ba ta son shi in ana son ya rinka ainihin sanya shakka ne sai rinka sawa gwargwadon aikin da aka sa shi kiristoci da suke sacred society a cikin churches ɗinsu sukan yi wa musulmi asiri irin wannan sai zama musulmi baya son yin sallah kuma lallai sai ya ɗaura cross zai zauna lafiya kuma in ya ga rabran fada ko wani abin nan sai ya faɗi ya mishi sujuda saboda aljanin da aka turo mishi kirista ne don haka dole ya ɗaura cross dole kuma ya rinka sujuda ga fasto in ya gan shi kuma dole ya daina sallah tun da kafiri ne mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to kun ji ma'ana ashe wannan ya nuna mana duk inda sihiri za a yi shi kenan sai an haɗa kai da aljanu mun fahimci wannan duk inda za a yi sihiri ashe sai an samu haɗin kai da aljanu su ne suke nan ce ai garin magani yake bayarwa ai wannan garin maganin kai ne baka san sirrin shi ba wannan garin maganin ba mamaki asalin shi aljanun ne suka bayar suka ce iri kaza za a rinka bayarwa ko kuma ka je ka sassako gari iri kaza in ka bayar da wannan maganin mu kuma za mu turo wanda zai aikin matukar wannan mutum aka watsa ya ketara ko makamancin haka ya za ka guji garin maganin nan magungunan nan na gargajiya illa ma alimtum sai wanda ka san lalle babu shirka a ciki ba bid'a in ba haka ba za ka halaka mun fahimci wannan ko ba'd wasa'il as-saharati fi taqarrub ila shaytan to da farko yaya ne suke yi su bokaye wajen hada gwiwa da sarakunan na aljanu domin boka din nan mutum ne dan uwanka iri ɗaya amma sai kaga shi yana da aljanu waɗanda yake tura su ne mishi aiki to waɗanne hanyoyi ne irin waɗannan bokaye suke bi wajen yarjejeniya da iya magana da saduwa da waɗannan aljanu hanyoyin suna da yawa wani za a bashi wani wurdi ne da turare da makamantan haka ya shiga ɗaki mai duhu ya ta yin waɗannan wurdi ba sallah ba tsarki ba komai yana cikin haka duk inda irin waɗannan aljanun da ke bautawa irin wannan wurdi na bid'a suke za su zo sai ya daɗe yana hidima tukuna yana zaune sai ga kafa ta faɗo kai ya faɗo ɓangarorin jiki suna ta faɗowa in ya firgita sai ya haukace in ya daure ya dake a haka mutum ya haɗu ya rikice ya zama mai jariri ya rinka mishi wasu abubuwa na ban tsoro ya zama maciji ya taso mai in ya daure sai can sai ga wannan sura ta bata sai daina ganin komai sai ji ana jinjina mishi ana kai kayi cika dauriya kayi kaza kayi kaza ana yaban shi to me kake so sai ya ce ga abin da yake so yana son zai rinka aikin bokanci ne saboda haka yana son su haɗa kai da sarkin aljanu ya rinka turo mishi yaran shi kaji yadda suke a takaicen takaitawa kenan to amma ga wasu daga cikin hanyoyin min as-sarati man yartadi al-mushaf banda waccan hanyar to daga cikin bokaye din nan akwai wanda zai samu alqur'ani izifi 60 ya raba shi biyu izifi 30 30 fi qadamaihi ya mai da shi kamar takalmi ya daura a karkashin kafafuwan shi yadkhulu bihil khala sai ya shiga ban daki da shi in ya shiga sai ya fara karanta wannan surkulle sai ya samu wannan ainihin aljani sai su yi magana saboda haka abin da suke ne su waɗannan da ke cikin sorayan da aka fara da'awa izalatul bid'a wa iqamatus sunnah sai suka juya wannan abin suka ce in ka shiga izala sai ka taka alkur'ani tukuna sai an maka rubutu da jini zaka ji su suke yi abin da suke ne suka juyo shi suka dangana mana wa man yaksib isman aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan azima buhtanan wa isman azima ka aikata laifi kuma sai ka dauki wannan laifin ka liƙa wa wani Allah yake ka kirkiri mummunar ƙarya kai kuma ka aikata babban zunubi abin da suke ne wane ne ya san wani rubutu da jini wane dan izala ya san wani rubutu da jini kuma muna son wane ne ya shiga izala aka yi mishi rubutu da jini aka ba shi ya sha ya ridde koma dariƙa ya zo ya tona asiri wane ne ya shiga izala aka ba shi qur'ani ya taka da ya ga munin abin ya ridde koma dariƙa ya zo nan ya tona asiri za a yi shaida za mu li'ani mu da shi nan ni duk na lamince muku zan tsaya a madadin ku zan yi li'anin da ni da shi a ƙarƙashin in gaskiya ya faɗa Allah ya kashe ni nan da ɗan lokaci kaɗan da za mu ƙayyade shi kuma in ƙarya yake shi ma Allah ya kashe shi ko kuma Allah ya saka ɗaya daga cikin mu wata masifa wadda ba zai iya ɗauka a rayuwar shi ba a zo a yi wannan muna sauraron ku daga nan har in mutu mun fahimci wannan ko wallahi ku ji tsoron Allah ko baka kaunar mutum kai adalci akan shi sai Allah ya sa albarka a rayuwarka me yawan baka fahimce shi bane sai ka dace ka fahimce shi kaga Allah ya sa albarka in shine bai fahimce ka ba sai dace ya fahimce ka kaga Allah ya sa albarka amma an fara da'awa ana cewa mutane ku dawo alkitabu was sunna ala manhaji salafis salih shikenan wai an yi muku laifi sai jafa'i to gashi daga cikin irin su ne ake samun wannan daura alqur'ani izfi 60 dama da hagu dama 30 hagu 30 yadda kaga silifa sai ya shiga ban daki yana waɗannan karatuttuka sai waɗannan aljanu su halarto mishi wa minhu man yaktubu ayatin min alqur'ani bil qadara wani kashi ne zai kwaba ya rinka dangwala da alƙalamin shi yana rubuta a allan karfe ayoyi na alqur'ani yana rubutawa yana ainihin wato rubuta ayoyin alqur'ani tunda yayi kafirci kenan sai waɗannan aljanu sai su sauƙaƙe kansu gare shi wa minhum man yaktubuha bidamil hayd wani kuma jinin haila zai ɗibo ya zo yana rubuta ayoyin alkur'ani don in yi ɗayan waɗannan abubuwa duk da muka lissafa kafirci ne yana kafircewa Allah shi kenan sai wannan ainihin aljani ya zo ya sauƙaƙe kanshi gare shi kama Allah ce alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim Allah yake ai mun yi da ku yayan adam kar ku bi shedan makiyin ku ne mai bayyananne kiyayya ni za ku bautawa wannan ita ce hanya mai kakkiya gashi abin da yake faruwa kenan wa minhum man yaktubu ayatin min alqur'ani ala asfali qadamaihi wani sai ya daga tafin kafar shi sai ya rubuta ayoyi na alqur'ani kamar kulhuwa da falaki da nasi sai ya shiga bayi da su tunda ya yi wannan aiki ya kafirta sai shedan ya sauƙaƙe kanshi gare shi wa minhum man yaktubu al-fatiha ma'akusa wani kuma sai ya rubuta fatiha a birkice harafin gaba ya da shi baya na baya da shi gaba alhamdu an fara da alu lanjaye hasaɗe munjaye dal sai fara da dal munjaye hasaɗe lanjaye alu sai ya rubuta fatiha da haka yana rubuta haka shikenan ya zama kafiri don ya birkita alkur'ani sai wannan aljani ya fara mishi aiki wa minhum man yusalli biduni wudu wani kuma zai rinka yin sallah ba tare da alwala ba zai rinka yin sallah ba tare da alwala ba shikenan tun da ya bata sai wannan shaytani ya sauƙaƙe kanshi gare shi wa minhum man yazallu junuban wani kuma kullum zai zauna cikin janaba wani ma aljanin sai sharɗanta wa wanda ke son ya zama boka din ya zama janabar nan za ta zama ta daga zina wani ma kuma janabar sai sharɗanta mai janabar da ya samu daga uwashi ya je ya sadu da uwashi waɗannan abubuwa in sharri ne Allah zai hisabi a kai ai ko ba haka ba Allah zai hisabi a kai in sharri ake gaskiya ne ake faɗi gashi abubuwan da suke kenan wa minhum man yadhbahu lish-shaytani fala yadhkur isma Allah alayhi 'inda adh-dhabhi wa yur'a wa yurmi adh-dhabihata fi makanin yuhaddiduhu lahu shaytan wani zai yanka dabba amma ba zai ambaci sunan Allah ba in ya tashi wurgarwa ba zai wurgar da sunan Allah ba sai je wurgar da ita ainihin a inda wannan shaidani ya ce mishi ya aje yana ajewa sai kaga an jima sai ka zo sai kaga babu gashi nan sai ga wani wuri an zo an aje albasa lafiyayyen albasa a wani a zo kan mararaba a tsaura zakaru kuma kuma bismillah ka cafke abin ka kaje ka cinye halal malal wallahi ko kaje ka cinye abin ka lafiya lau Allah ya baka arziki ne Allah ya koro maka ta hanya mai sauki ka dan saba garma ka zaka tafi can zaka tafi yan kauyukan nan zaɗi saka daɗi shikenan da tsohon keken ka sai ka ga zakaru a mararraba sai ka alhamdulillah a tsanaki ka kafe ka kama ka wuce in ka dawo gona ya maka farfesu ka ci halal ka ci malak ka ɗibe albasa ka kaje ka ci ai maka miya ba abin da zai same ka lan bana illa ma kataballahu lana huwa maulana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya sa mana wa minhum man yukhatibu al-kawakib wani kuma zai zo yana magana da taurari saboda akwai shedanin aljannin da ke bautar taurarin in ya zo yana magana da waɗannan taurarin sai waɗannan aljanu sai su rinka amsa mai sai rinka jin kamar taurarin yake magana da su wa yasjudu laha min dunillahi ya rinka faduwa ne waɗannan sujuda ya ji kuma taurarin suna magana da shi shi a jin shi amma aljanin ne wa minhum man ya'ti ummahu wani uwar shi zai sadu da ita a wudnatahu ko kuma yar shi sannan aljanin ya yadda ya sauƙaƙe kanshi gare shi wa minhum man yaktubu qalsaman wani zai rubuta wani surkulle bi alfazin ghairi arabiya tahmilu ma'anin kufriya da lafuza waɗanda ba na larabci ba sai kaga ba za ka iya karanta su ba waɗanda yake suna ɗauke da ma'anoni na kafirci wa min huna yatabayyanu lana anna al-jinniyya la yusa'idu as-sahira wa la yakhdimuhu illa bi muqabil daga nan zamu gane cewa dai babu aljanin da zai aiki da wani boka ko dan sihiri sai in wannan boka ko dan sihiri ya nemi shi wani aiki ko kuma yana kawo mishi wani abu madadin wannan aikin nashi وكلما كان الساحر أشد كفرا كان الشيطان أكثر طاعة له duk yayin da ya zama ainihin wato wannan dan sihiri ko boka ya kai matuƙa wajen kafirci to kuma shaidanin ya fi yawaita biyayya gare shi yana ƙara kafirci da zurfi a kafirci shi kuma aljinin yana ƙara taimaka mishi wa asra fi tanfidhi fi tanfidhi amrihi kuma aljanin ya fi gaggawar zartar da aikin da bokan ya sa shi وإذا قصر الساهر في تنفيذ ما ما أمره به الشيطان من أمور كفرية امتنع الشيطان من خدمته وعصى أمره idan bokan ya iya aikata al'amuran kafirci da aljanin ya sa shi shi ma wannan aljani sai ya ki ainihin aikin da aljanin yake so fasahir wa shaitanu qarinani iltaqaya ala ma'asiyatillahi da boka da aljani dukkan su abokan juna ne sun haɗu akan saban Allah dan haka shawara su ta daidai wa idza nazarta ila wajhi sahir ya kai mai sauraro duk sa'an da ka kalli wani boka ko ka kalli wani ɗan tsubbu ko wani mai duba ko wani ɗan bori ko irin waɗannan da ke aiki da aljanu ka kalli fuskar shi da kyau ka gani ta bayyana laka sihhata ma zakartu maganar da ɗinnan nake gaya maka yanzu za ta bayyana gare ka haitu tajidu zulmatal kufri masdula ala wajhihi yadda zaka ga duhun kafirci a fuskar shi sai ga babu annuri a fuskar shi babu haske babu walwala kullum yana cikin kunci da damuwa ka annaha gumama sauda kai ka ce bakin hadari ne wa idza arafta sahir an qurbin in ka san wani boka kusa da gidanku ka je ka dube shi ka gani tajidu hu ya'ishu fi shaqa nafsi ma zawjatihi wa auladihi zaka samu wannan boka in dai ka san shi ka je ka dube shi ka bincike shi zaka ji yana rayuwa cikin ainihin kunci tsakanin shi da matar shi kullum ba zaman lafiya tsakanin shi da 'ya'yan shi kullum ba zaman lafiya bal ma'a nafsihi kai shi kanshi ma bai cikin kwanciyar hankali fa huwa la yastati'u an yanama hadi albal ba zai iya bacci ba ainihin wato yana cikin natsuwa murtaha damir a cikin kwanciyar hankali bal innahu yafza'u fi nawmi marratin wa marratin yana bacci sai ga yana firgita haka yana bacci yana firgita haka dan abin da bai kai bashi tsoro ba sai ya razana shi saboda wannan aljani da yake mishi aiki yana kuma dan zungura shi shi ma yana zungura matar shi yana zungura 'ya'yan shi abif ila zalika anna shayatin kaseeran ma tu'zi auladahu kuma ma ka ƙara duba zaka ga cewa da dama boka ko dan bori ko dan duba ko dan tsubu sai kaga gashi ana kawo mishi marasa lafiya kuma sai ga dan shi ya zama wani galagala aljani ya taba shi mun fahimci wannan sai kaga wato lallai sai ka samu akwai wata na ƙasa tare da shi ko iyalin shi wa zaujatihi zai ga waɗannan aljanu suna cutar da ainihin matar shi wa tuqi bainahum ash-shaqaq ash-shiqaq wal khilaf waɗannan aljanu suna saka kiyayya da sabani tsakanin shi da iyalin shi wa sadaqallahu al-azim al-qa'il Allah wanda yake da girma yayi gaskiya da yace wa man a'raba an zikri wanda duk ya kau da kai game da abin da nace fa inna lahu ma'ishatan banka zai rayu a cikin rayuwa wadda take mai kunci don haka duk inda boka yake ko dan duba ko dan sihiri ko wane ne shi sai ka same shi yana cikin wannan kuncin da Allah ya faɗa ka je ka duba ka gani jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan kashi na farko na bayani akan waɗannan al'amura kenan amma alfaslu thani as-sihru fi daw'il qur'ani was sunna muna son mu maka bayani cewa alqur'ani ya zo da bayani akan sihiri sunna ta zo da bayanai akan sihiri sa'an nan da kuma dalilan da ke tabbatar da cewa akwai aljanu din aljanu ɗin da shaidanu waɗanda ake haɗa kai da su to qur'ani da sunna sun tabbatar da cewa akwai su kuma za a kawo maka zantuttukan malamai waɗanda suka tabbatar da cewa ainihin wato akwai sihiri akwai aljanu akwai kuma ainihin wato waɗannan al'amura da ke faruwa gaskiya ne suna afkuwa ba ƙarya ba ne amma in sun afku ɗin to shine musulunci sai ya hukunta su da cewa kafirci mun fahimci wannan da kyau ko da farko dalilai waɗanda ainihin wato suke tabbatar da aljani domin abin mamaki wasu mutane saboda bakar aƙidar ƙungiyanci ta kai su har ma sun zo sun ce babu aljanu ma aljani ma ƙarya ne cutarwar ma da aljani yake yi ƙarya ne sihiri babu shi cutarwar da ake cewa sihiri yake yi ƙarya ne to wannan son zuciya ne da kuma ƙungiyanci ya kawo haka. amma qur'ani da sunna dai in dai wannan kungiya ta ginu akan qur'ani da sunna ne to ta san akwai aljani ta san kuma akwai cutarwar aljani ta san kuma akwai sihiri ta san kuma akwai cutarwar sihiri ta san akwai aljani saboda qur'ani ya tabbatar da haka sunna ta tabbatar da haka ta san akwai cutarwar aljani saboda alqur'ani ya faɗi haka sunna ta faɗi haka har ma ta faɗi annabawan da ainihin aljanu suka cutar annabi ayyuba na daga cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kaddare shi da cutarwa irin ta aljani wa ayyuba izna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimi eh wa ayyuba izna da rabbahu anni massani yadur annabi ayyuba ya kirayi ubangijin shi cewa ya Allah cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin amma kai ne mai sauƙaƙewar duk wasu masu rahama wannan cuta haka ya zo ce cuta a cikin suratul anbiya'i amma a cikin suratul sad sai Allah ya ce wazkur abdana ayyuba wa ayyubu izna da rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab Allah ya ce ka tuno annabi ayyuba yayin da ya roki ubangijin shi ya ce ya Allah wani shaidanin aljani ya shafa mini wahala da azaba to shin kuma za a yi inkarin wannan annabin Allah ne sannan in baka fahimta da kyau ba hadisi sahihi ya zo a cikin musnad na al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da annabi ayyuba ya kamu da wannan cuta da aljani ya sa mai sai da ya shekara goma sha takwas a zaune baya iya takawa baya iya matsawa sai dai a rungume shi a ɗauke shi jama'a mun fahimci wannan to inkarin waɗannan abubuwa kam lallai ɓata ce wadda yake babu kamanta don haka ƙungiyanci da ra'ayin ba malaman da muka yadda suka faɗa ba kar ya sa ka ki gaskiya kullum kamar yadda ake gaya mutane ba a hana ka ka zama ɗan ƙungiya ba amma an hana ka kai ƙungiyanci ƙungiyanci shine ga gaskiya kungiyanci shine ga gaskiya ka ce baka yadda da wannan gaskiya ba saboda wannan gaskiya bata fito ainihin daga kungiyar ku ba jama'a mun fahimci wannan da ke ku Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to awwalan al-adillatu qur'aniyya dalilai na alqur'ani mai girma waɗanda suke tabbatar da cewa lallai alqur'ani ya tabbatar da cewa sihiri da nau'o'in shi gaskiya ne in an faɗi haka abin da ake so ka fahimta duk sanda aka ce sihiri gaskiya ne tsafi gaskiya ne asiri gaskiya ne maita gaskiya ne ba wai ana nufin gaskiya ne cewa daidai ne ba a ana nufin haka ne al'amuran sukan faru to amma hukuncin musulunci a kansu fa to kafirci ne amma asiri gaskiya akwai shi sihiri gaskiya akwai shi maita gaskiya akwai tsafi dodo duk akwai waɗannan abubuwa amma a shar'ance kafirci ne amma an ka ce babu to kuma kayi inkarin wani abu wanda shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa akwai amma kuma ta hukunta cewa kafirci ne ba ni tsammanin akwai musulmin da zai zai ji wannan magana ya gidadance ya kasa fahimtar ta mun fahimci wannan da kyau ko to ina dalilan da suke tabbatar da cewa ainihin wato asiri din gaskiya ne amma kamar yadda muka ce dama sai an kawo dalilan da ke tabbatar da cewa gaskiya akwai aljanu domin me aljanu din su ne al'amilul asasi su ne kashin bayan duk wani boka da duk wani mai asiri da wani mai tsafi da wani maye duk inda ka ga wani maye to da aljani yake aiki duk inda ka ga wani boka ko dan sihiri ko dan dabo ko dan rufa ido ko mai dodo ko mai tsafi kowane iri ne da aljani yake aiki to tukuna shin qur'ani ya tabbatar da cewa akwai aljani eh shine abin da za a fara tabbatar maka Allah madaukakin sarki a cikin suratul ahqaf aya ta 29 yace wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alqur'ana ka tuna lokacin da muka juyo da wasu tawaga ta aljanu suka zo suna sauraron alkur'ani imam al-bukhari ya ruwaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ba a haife shi ba aljanu suna zuwa sama kai tsaye suna jiyo zantuttukan da mala'iku suke tattaunawa daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ba su labari waɗannan zantuttukan in suka ainihin zauna suna tattauna su waɗannan shaidanin aljanu sai wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan can na saman su kololuwa shine zai je ya jiyo wannan magana idan ya je jiyo wannan magana sai ya gaya wa wanda ke biye da shi shi kuma ya gaya wanda ke biye da shi har zuwa na ƙarshen su na ƙasa in ya samu dama ya taho sai je sai kyankyasa wa bokan da yake wa aiki shine sai ka je sai boka ya ce maka kaza kaza sai duk ya baka labari kuma sai kaga cewa haka ne eh ba wani abu bane yana aiki da aljanu ne tan tagariyar kafiri ne wannan da shi da fir'auna duk baki ɗaya matsayin su ɗaya da sallar shi da azumin shi da zakkar shi da gemin shi da kandirin shi dukkan su baka mamaki kafiri ne mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah cikin kudrar shi da irada sai ya sanya wa sama tsaro sai aka sanya mala'iku suke gadinta ya zama babu wani shedanin aljani da zai je jiyo magana ya zama babu wani shedanin aljani da zai je jiyo magana sai an biyo shi da tauraro dan ya zo ainihin ya biyo shi ya hallaka shi Allah ya kiyaye to a wannan hali ne sai ainihin shedanun in suka yi wannan jeren giya suka je jiyowa sai sun jiyo magana sai Allah ya sa a ɗauko tauraro sai a wurgo su da ita in aka rugo aka wurgo su da ita wani ya samu ya kubuta wani kuma wannan tauraro ya zo ya hallaka shi gaba ɗaya wani kuma tauraron ya ji mishi rauni shine suke cewa a da can mun kasance muna zuwa jiyo maganganu daga sama amma faman yastami il'ana yajid lahu shihabar rasada amma a yanzu duk wanda ya je zai ji irin waɗannan maganganu to lallai za a biyo shi da ainihin wato shihabar rasada wato za a biyo shi da tauraruwa wadda take gata nan kunna take da bakin wuta yadda ka san bakin wuta wannan na ice yake ci to wannan shine zaka ga tauraruwa ta zo ta yi shu haka sai ta wuce a zamanin maguzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tambayar su ya ce sanda kuke zamanin maguzanci kuka ga tauraro ya haka me kuke faɗe sai suka ce a'a muna cewa ne mai yiwa an haifi wani babban mutum ko kuma wani babban mutum ya mutu shine annabi ya ba su wannan labarin ya ce kun ji asalin yadda matsalar take to daga wannan lokaci ne ya zama ba dama sama din nan ba ta da mashiga to shine sai suka yi taro su aljanu baki ɗayan aljanun duniya ko waɗanne aljanu suka turo wakilansu cewa lallai akwai wani al'amari da ya faru a cikin duniyar nan shi yasa aka tsare sama menene zai hana a kafa wani kwamiti da zai yi gabas da yamma da kudu da arewa na duniyar nan dan aje jiyo mana labarai shine sai aka samu wasu aljanu suka yo gabas wasu suka yamma wasu kudu wasu arewa to aljanun da suka taho daidai wajen kasar makka sai suka zo sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama a wadin nakhla wani kwari ne annabi yana karatun sallah asuba da shi da sahabban shi to suna cikin tafiya da hargowa da hayaniya waɗannan aljanu kafirai ne yahudawa ne ga sunan da suka ji alqur'ani shine sai suka ce ku saurara shine Allah ya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni kace an yi mini wahayi cewa akwai wata tawaga ta aljanu istama'a ba sami'a ba istama'a da suka ji ana karatun sai suka ce ku saurara mu ji akwai bambanci tsakanin da sami'a ya ji da kuma istama'a ya nemi ji ma'ana ya kasa kunne so da dama ana abin kana zaune wurin in baka kasa kunne ba kana ji amma baka kai kunnen ka ba amma wannan istama'a da suka ji ana wannan karatu sai suka ce a saurara sai suka zauna suka saurara da kansu to da suka saurara suka ji wannan abin da ke ciki shine suka tsaya suka yi jawabi suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ubangijin mu daukaka ta tabbata gare shi ba shi da mata ba shi da da suka yi ta kawo jawabai suka ce ai duk abin dama da ya saka mu muka rabu kungiyoyi kungiyoyi shine me shine ainihin rashin zuwan addini ta kamaimai don haka sai suka ce kunna fara'ika kidada mun kasance addinai ɗariƙoƙi ƙungiyoyi mabambanta don me domin ba mu samu addini irin wannan wanda zai zo mana tsayayye guda ɗaya mu kama shi ba to amma yanzu tunda har muka samu wannan to ba sauran ƙungiya ba sauran mazhaba ba sauran ɗariƙa ba sauran wata tawaga yanzu kawai wanda za a bi shine wannan annabi da ya zo bayan annabi musa domin ba su san da labarin annabi isa ba don haka yahudawa ne su sai suka ƙetare sai suka ce mun samu labarin annabi ya zo bayan annabi Musa don haka kai tsaye suka yi imani da shi wasu malaman tafsiri kuma suka ce abin da yasa Allah ya mantar da su harka annabi Isa saboda kasancewar annabi Isa bai cikkasa aikin da Allah ya dora mai ba zai dawo karshen duniya ya karasa don haka daga kan annabi Musa kai tsaye sai suka ce mun ji wani littafi an saukar da shi ba da Musa bayan annabi Musa mun fahimci wannan da kyau ko to shine Allah ya ba labari wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni ka tuna lokacin da muka tunkudo maka wata tawaga ta aljanu yastami'una alqur'ana suka tsaya suna sauraron alqur'ani shin wannan ya nuna akwai aljanu ko ba su nassin qur'ani ya nuna akwai wata halitta da ake kiranta ita ce aljanu mun fahimci wannan da kyau ko wa qala subhanahu kuma Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku jama'ar aljanu da mutane ashe ya nuna akwai aljanu ko tunda ya ce ya ku jama'ar aljanu da mutane wannan ya nuna ashe akwai wata halitta daban sunan su aljanu ban da mutane alam ya atikum rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati wannan a ranar alkiyama kenan Allah zai faɗa wa aljanu da mutane ya ce ya ku aljanu da mutane shin manzanni daga cikin ku yan aike daga cikin ku ba su zo ba suna karanta muku suna ba ku labarin ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargada ku cewa za ku haɗu da wannan rana ta ranar alkiyama ma'ana sun zo wannan aya ta nuna ashe akwai aljanu tun daga shi har Allah zai tuhumce aljanu kamar yadda zai tuhumci mutane wannan aya ta zo cikin suratul an'ami aya ta 130 daidai har wa yau Allah madaukakin sarki yace ya ma'asharal jinni قل أوحي إلي أنه استمع أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ka ce an yi min wahayi cewa akwai wasu ainihin tawaga ta aljanu sun saurari karatun da nake yi kuma suka ce mun ji wani abin karantawa mai ban sha'awa da burgewa da ƙayatarwa to ashe wannan ya nuna lallai akwai aljanu din mun fahimci wannan da kyau ko wannan ya zo cikin suratul jinni aya ta ɗaya sa'an nan Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salati fahal antum muntahu ba abin da shaidan yake nufin ya sabbaba a tsakaninku sai gaba da kiyayya wajen shan giya da wajen caca duk in ka dubi wajen shan giya menene a wurin daga gaba sai kiyayya sai zage-zage don haka Allah da ya bada labarin akwai giya a aljanna sai ya ce ba ta bugarwa sannan Allah ya bada labarin cewa a cikin aljanna la tasma'u fiha laghiya ba maganar banza a cikin aljanna duk giyar da za a sha a gidan aljanna duk abin da za a ci babu wanda zai lalata kwakwalwarka ko hankalinka amma a nan duniya fa giya in ka je falon yan giya ya zaka gani wannan arne ya sha yayi ido tulu-tulu gashi nan ya dubi wannan ya dunduma mishi zagi wannan ya dubi wannan ya harari wannan who go give monkey banana wai waye zai baiwa dan biri ayaba wai waye zai kula shi ma wai wannan dabba wai nan an yi an zage shi ne shi kuma yake bakar magana wai wane ne ma zai baiwa dan biri ayaba wai ai ma magana da wannan ma wai an taya shi ne an ɗaukaka daraja shi wannan to duk menene ya kawo haka abin da shedan yake nufin ya sabbaba a tsakanin ku kenan gaba da kiyayya sannan kuma ya kange ku daga ambaton Allah daga tuna Allah daga zikiri daga sallah da ayyukan alheri sa'an nan Allah yake shin ko kun bar shan giya da caca mun fahimci wannan da kyau ko dan mahallin shahid anan shine ash-shaytanu ashe a cikin aljanu har ma akwai wani da ake ce mishi shaytani mun fahimci wannan to wannan a takaicen takaita kaɗan daga cikin dalilai na alkur'ani waɗanda ke tabbatar da cewa akwai aljanu kenan to ashe tunda akwai aljanu babu mamaki dan an samu boka yana ainihin wato hudda da aljanu yana sa su ne mishi aiki yana tunkuɗa su wurin mutane ta hanyar asiri da makamantan al'amura don shimfiɗar da ta sa muke son mu tabbatar maka cewa akwai aljani ɗin kenan don ka a zo a ce maka boka da yake kaza ka ɗauka wani abu ne duk da aljanu ne suke aiki ثانيا الأدلة من السنة دليل daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ke tabbatar da cewa lallai akwai aljanu an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda yace kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin wani dare muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fafaqadnahu muka nemi manzon Allah muka rasa faltamasnahu fil awdiyati wash shi'abi muka shiga cikin kwarai muka shiga tsakanin hanyoyi da bishiyoyi duk inda ya kamata mu bincike shi muka neme shi amma zai bamu gan shi ba fakulna sai muka ce istatira aw igtila me yiwa ya tashi sama ne ko kuma an sace shi ne fabitna bi sharri lailatin bata biha qaumun muka kwana a cikin wani mugun dare wanda duk wasu mutane da ka taɓa sanin sun kwana da wani baƙin ciki da damuwa a cikin wani dare to mun fi su damuwa a wannan lokacin don muna tare da shi sai muka neme muka rasa falamma asbahana da gari ya waye idza huwa ja'in min kibal hira sai muka ganshi gashi nan ya taho ya dun faro mu ta wajen kogon hira ta wajen dutsen hira qala abdullah dan mas'ud yace fa qulna ya rasulullahi faqadnaka fa talabnaka falam najidka fa bitna bi sharri lailatin bata biha qaumun mun neme ka mun neme ka duk inda ya kamata ba sai ba mu same ka ba muka kwana cikin bakin ciki fiye da duk wasu mutane da suka taba kwana cikin bakin ciki fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atani da'il jinni dan aikan aljanu ne ya zo guri na fa zahabtu ma'ahu sai muka tafi tare da shi fa qara'atu alaihim alqur'ana na karanta musu alqur'ani ma'ana aljanu ma har gayyata suke aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi mai da su ya je ya musu ne ya yi musu wa'azi da su wa yake magana da aljanu ba ma aljani guda ɗaya ba mun fahimci wani gashi yake dan aiken aljanu ne ya zo shine muka je ne musu karatun alqur'ani na karanta musu alqur'ani wa yu'allimuhumul kitaba dama annabi ibrahim ya addu'a yace Allah ka aiko wanda zai rinka karanta musu littafin ka yana tsarkake su daga bid'a da shirka annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ana da'awatu abi ibrahim ya ce wannan addu'ar da ubana ibrahima ya yi to a kaina ta faɗo ni ne ga ni ina karanta muku alkur'ani da sunna qala abdullahi ya ce fantalaka bina sai annabi ya ɗauke mu musamman fa'arana asarahum ya nuna mana ainihin wato wuraren da waɗannan aljanu alamomin ainihin inda suka zazzauna da al'amuran da suka yi a wannan wuri wa asara niranihim kuma ya nuna mana ainihin wato alamomin wuraren da suka huhura wuta domin ko jin dumi ko cin abinci ko wata harka ga gawayi ga toka duk gashi sun gani wa sa'aluhu an zad annabi yace kuma sun tambaye shi game da to menene zai zama guzurin su tunda sun musulunta yanzu ba maguzanci ba shirka ba kaza ba kaza to yanzu menene zai zama guzuri da za su rinka tafiya suna ci faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace lakum كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما duk kashin da aka yanka wannan dabbar da sunan Allah kuna ɗaukan shi za ku ga ya zama muku cikakken kashi lafiyayye da tsoka a jikin shi to sai ku ci a ƙarƙashin haka duk kashin da suka ɗaga suka ga bai zama kashi ne tsoka jiki ba ya nuna ba da sunan Allah aka yanka ba don haka sai su jefa don yana nan a ƙashin su am a kashi amma suna ɗaga kashi haka sai suka ga tsoka a jiki to ya nuna wannan an yanka da sunan Allah sai su ci mun fahimci wannan da kyau ko wa kulli ba'ra wa kulli ba'ratin alafun li jawabikum duk wata akuya ko tinkiya ko saniya da tai kashi to wannan kashi na awakin ku da tumakin ku shine abincin su kuma dabbobin su abincin dabbobin aljanu menene shine kashin naku dabbobin mutum daraja ce da shi ba ya wulakanta kanshi ba dabbar ka akuyar ka in tai kashi to shine abincin kuma dabbobin aljanu wannan ba wai ba ba tatsuniya ba garanti ne wahayi ne daga saman bakwai mun fahimci wannan da kyau ko faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce fala tastanju bihima a ƙarƙashin haka kar ku yi tsarki da ƙashi kar ku yi tsarki da kashin dabbobi fa innahuma ta'amu ikhwanikum domin abincin yan uwanku ne aljanu ƙashi bai halatta kai tsarki da shi ba haka kashin dabbobi bai halatta kai tsarki da shi ba don ne domin abincin dabbobinsu ne ƙashi kuma abincinsu ne za ka so ka samu an ɗauki ainihin wato masara guda haka ga ta nan a jikin totuwarta an kakkaɓe kashi kuma an aje maka to kai ma haka kakai musu haka wannan hadisi al-imamu muslim ya ruwaito shi wannan hadisi na tabbata mana da cewa akwai aljanu ko وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة abu sa'id al-khudri ɗaya ne daga cikin samari cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni yace zo nan na ganka kai matashi ne wanda ke yawan son shiga daji da yawan son kiwon dabbobi to duk sanda kake cikin daji kana kiwo in lokacin sallah yayi tare da cewa kai kadai ne ka kira sallah in kuma ka zo kiran sallah ka daga murya ka wajen kiran sallah domin babu wani abu da zai ji muryar ladani mai kiran sallah aljani ne ko mutum ne ko menene haka annabi ya ce bayan ya ce aljani ne ko mutum ne sai ce ko menene ranar alkiyama sai ya zo ya yi shaida shi ashe wannan ya nuna cewa kamar yadda ka san akwai mutane to haka kuma akwai aljanu domin gashi har ma suna saura za su ji in kayi kiran sallah kuma ranar alkiyama za su zo su shaida cewa kai ka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan hadisi al-Imam Malik da Bukhari da Nasa'i da Ibn Majah su ne suka rawaito shi hadisi ne sahihi mun fahimci wannan da kyau ko har wa yau wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku daga haske haske wannan da kake gani light haske to da shi Allah madaukakin sarki ya halicci mala'iku shi yasa abin da ake so ka sallama wa Allah kawai wallahi in kai jayayya in Allah ma ka kauta ka shiga uku ba mai ceton ka yanzu duk yadda zaka lalaba zaka iya kama haske to amma Allah da shi ya halicci mala'iku mun yadda ya Allah mun sallama abin da ka faɗa gaskiya ne shikenan ka zauna lafiya amma to yaya za a wallahi ka zama falsafiyun ka hallaka falsafa ta kama ka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba wanda ya isa ya tambaye Allah dan me akai haka amma Allah ya isa ya tambaye ka yace wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina waɗanda aka aika manzannin Allah sai Allah ya tambaye su su ma manzannin ba za su wuce ba sai an tambaye su Allah ya isa ne haka amma shi fa ba wanda ya isa ya tambaye shi lima me yasa akai haka baka isa ba Allah ya halicci mala'iku daga haske mun yadda wa khuliqal jannu min marijin min nar aljanu kuma aka halicce su daga wannan harshe na wuta abin da ake nufi da marriage in ka kunna wuta za ka ga tana balbali to daga can sama din nan akwai wani wuri wanda za ka ga dama ka ganin shi amma ya butar zafi can harshen wuta ake cewa to wannan shine marriage da shi Allah ya halicci aljanu wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum adamu kuma an halicce shi daga abin da aka siffanta muku shine mai shine yumbu jama'a mun fahimci wannan da kyau to haka al'amarin yake abin da ake so da kai wallahi ka sallama ka zauna lafiya yanzu annabi adamu shi da yumbu aka halicce shi amma mu kuma ba da yumbu aka halicce mu ba mu kuma da maniyi aka halicce mu amma shi da ke halittar farko sai aka halicce shi da me sai aka halicce shi da yumbu amma mu kuma daga nan sai halitta ta juye ake halittar mu da maniyi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma me asalin mu shine yumbu din mun fahimci wannan to so da dama abin da yake damun mutane to a ce an halicci aljani da wuta to yaya za a aljani ya iya shiga jikin mutum in haka ne ya zauna in wuta ne eh an halicci aljani da wuta asalin halitta shi kenan amma a yanzu shi ba wuta bane iska ne kamar yadda kai an halicci asalinka da ƙasa ne amma yanzu kai ba ƙasa bane ne ne nama ne da ƙashi da ɓargo da fata ko mun fahimci wannan eh to a gobe kiyama kuma inda gaske ne an halicci aljanu da wuta yaya za a saka su a wuta wuta ta yi musu azaba sai a ce i saboda ai an waye gari yanzu su din ba wuta bane iska ne dan haka wuta na iya azabtar da iska wannan kenan kamar yadda kake asalin ka kai dinnan ne kasa ne amma a yanzu da kake ba kasa ban aka dauki mulmulan kasa aka kwada maka zaka ji zafi ko ba zaka ji zafi ba zaka ji zafi don haka babu shubuha akai duk wannan irin tunanin shine asalin falsafanci mu'tazilanci in ba haka ban Allah ya ce annabi ya ce shikenan sarkin garin kuma yana magana sai ya ce ranka ya dade wai an yadda ko ƙarya ne fa sai ya ce ranka ya dade ba a- ba ma a cewa yayi daidai cewa ma yayi daidai kamar kuskure ne sai da ce ranka ya dade wai shikenan kawai an yadda sama da ƙasa to amma Allah sai ya faɗa sai ka ji ana abin nan Allah ya shirye da mu wannan hadisi al-Imam Ahmad da al-Imam Muslim su ne suka rawaito shi hadisi ne sahihi haka an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min mauludin yuladu illa nakhasahu ash-shaytan babu wani ɗa da za a haife shi ma ta taso kuma ismi wanda yake munakkar duk inda aka haifi ɗa ko a ina yake in dai aka haifi ɗa annabi ya ce ba wani ɗa da aka taɓa haihuwar shi sai ya zama da ya duro duniya shedan ya zungure shi fayastahillu sarihan sai ya fashe da kuka ya ƙara min nahfati shaytan saboda wannan hauri da shedan ya mishi illa ibn maryama wa ummi wa ummuhu sai dai annabi isa da shi da uwar shi maryam su kan Allah ya rufa musu asiri su kadai amma tunda annabi ya ce ma min mauludin to hashi ya shiga ciki har annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam duk wani ɗa da aka haifa yana faɗowa sai shi ɗan ya haure shi ko ya naushe shi ko ya zungure shi sai ya saka ƙara sai dai ibnu maryam annabi isa kenan wa ummihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi ne sahihi uwar annabi uwar maryam ita ce hannatu sanda ta yi yunƙuri za ta haifi Maryam sai da ta yi addu'a. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim. Ya Allah wannan wa ita da ƴaƴanta. Allah ka tsare mana ita daga shaidan jefaffe. Shikenan sai shaidan bai samu ƙarfi akan akan ta ba. Don haka da ta faɗo ta fi ƙarfin shaidan. Ɗanta da ya faɗo duniya Annabi Isa ya fi ƙarfin shaidan. Me yasa kakarsa ta yi addu'a? jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ina hujja a cikin wannan hadisi shine da yace illa na khasahu shaytan sai shaytan ya zungure shi ashe gaskiya ne shaytan akwai shi a cikin aljanu har ma akwai wani shaytan jama'a mun fahimci wannan kama a ce soja sai a ce kurtu sai a ce general ma'ana ya aka yi aka samu general a cikin soja in ba soja ba zai yiwu ba to har tunda aka samu shaidani to akwai aljanu kenan domin aljanu shine common name din sunan kenan gama gari to amma a cikin su mataki mataki ne akwai ifrit qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an yartadda a qabla an taquma min maqamika annabi Sulaiman kenan mun fahimci wannan da kyau ko ya zauna akan karagar mulki sai ga rana ta bullo mishi lafiya sai ya daga kai ashe alhuda-huda bai zo wurin aiki ba yau bai report a duty ba don da ya zo zai sa fukafukin shi ya kare shi da rana sai ce ya aka banga alhuda huda ba yau waye ba shi izinin ya yi tafiya babu izini bai dauki izini daga fada ba in ya dawo lallai in bai zo da hujja ba yau sai na yanka shi annabi sulaimana kenan duk abin da ka sani Allah ya mallaka mashi mulkin shi to alhuda huda ya dawo gashi nan dan tsup wannan dan tsuntsu da kuke ƙarya kuna cewa wai na sauki alqur'ani so dubu sittin ko alu bai sani ba ƙarya ne mun fahimci wannan ko wai yana sauke alkur'ani so dubu sittin duk inda ya sauka wannan ƙarya ne mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka alhuda huda din nan ya zo gashi nan dan karami a gaban sarki ka gwada shi ka gani ina ka je sai ya ce ai na je ne na ga wata mata tana sarauta tana kaza tana kaza tana kaza to sai ya faɗi abubuwa guda biyu da suka kakare annabi Sulaiman a wuya duk sarki in so samu ne so yake a ce shine number one babu kamar shi to sai ya ce na je na gano wannan mata tana kasaitacciyar sarauta kuma ma tana da gadon da yake kai baka taba ganin shi ba balle ka mallake shi kaga ran sarki zai tashi hankalin shi zai tashi akwai akwai wani sama da niya shi misali kaga abu na farko da ya ta mai da hankali ta fannin shi a matsayin shi na sarki kenan ta matsayin shi na annabi sai ya ce kuma na samu wannan mata ba ma gujiya ce rana take wa sujuda ita da mutanenta duk annabi duk wani wanda ya san addinin musulunci zai ji ciwon kuma ya ji ana shirka to ashahidul akbar anan jama'a ya kamata mu tsaya mu fahimta tsuntsu ya je ya ga ana kwantawa ana gaida rana an rabu da Allah yana kishi amma wai yanzu musulmi bai san ai magana akan tauhidi bai san ai magana akan shirka bai san ai magana akan munafunci bai san ai magana akan aqida dan me dan kada a yi mishi wani wuri da zai zame mishi gyara kayanka ga tsuntsu ya je ya ga ana maguzanci abin ya mishi ciwo a zuci amma wai mutum yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma bai kishin wannan kalimar duk ma abin da za a fada a gaisar a fada a gaisar tsuntsu ya ji ya ga ana kwanta ana gaida rana ran shi ya ɓaci mun fahimci wannan to shine annabi Sulaiman ya ce ya ku jama'a waye zai kawo min gadanta waye zai je kawo wannan gadan da aka ce tana fariya da shi shine wannan ifritun min aljinni wani takadari cikin aljanni ya ce zan je in kawo shi kafin a tashi zaman fada annabi Sulaiman ya san ya isa kamar yanzu ne aka kaddara daga Lagos zuwa Maiduguri mutum ya ce zai je kawo maka daga karfe tara na safe zuwa azahar ai yayi kokari amma da yake ya san ya isa yana da abin da yafi wannan sauri sai ya ce a'a ba a son naka yayi jinkiri yanzu ake son a kawo shi qala allazi indahu ilmun min alkitabi sai wani wanda cikin aljanu din Allah ya sanar da shi ilimin da bai sanar da su sauran ba sai ce ana atika bihi kabla an yartadda ilaika farfuka kafin ka kifta ido na zo da gadan yana rufe baki sai ga gadan ya zo da shi to duk abin da aka ce aljani zai zaka yi mamaki kuma kafin ya rufe idan kifa haka an zo da gadan kuma yana rufe baki to wannan a qur'ani ne ba hadisi bane balle ka ce to a duba mana isnadi wannan qur'ani ne gangaran shi yasa duk abin da kaji an ce aljani zai yi in Allah ba da izini za su yi insha Allah iska ne yanzu nan sai ya sheka da gudu ya tafi America yanzu nan sai ka ce ka leko mini menene ake a fada White House yayi haka shikenan sai ce ga can ga can Vince Clinton ga can yana kaza eh eh Mm. a ina aka faɗa aljani ne shi ma aljani ne shi ma cikin aljanin ne ake magana mutum bai samu wannan baiwar ba ko yanzu da mutum ya jirgin sama ya dawo babu inda zai je kafin ka kifta ido yanzu ya maka tafiya awa goma ya dawo har yanzu mutum bai samu wannan aljanu ne mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to saboda haka kaji matakai matakai ne aljanu din akwai shedani akwai ifrit jama'a mun gane wannan akwai marid to haka suke matakai-matakai akwai arwa waɗanda suke damun yara yaron kai tashi ta tsandara ihu da daddare duk irinsu ne Allah ya shiryar da mu to to sa'an nan kuma har wa yau wa an abi sa'idin daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu sa'idin yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala yace iza tasa'aba ahadukum idan ɗaya daga cikin ku yayi hamma falyumsik biyadihi ala fihi ya sa hannun shi ya rufe bakin shi fa inna shaytana yadkhulu domin shaytan yana shiga bakin shi in kai ha sai ya shiga to sai ka sa hannunka sai ka rufe ko ana yin wata addu'a anan to annabi bai ce ba don haka abinda annabi ya ce mana addu'a ai hannunka baka sa ka rufe bakinka shi kenan abinda zaka yi ina ma'ana hannunka ka sa ba wai ka matse bakinka kada ya kai hamma ba a'a hamma na daga cikin ɗabi'ar mutum don haka a babbaki yayi amma me ake nufi yayin da bakin ya bude sai ka kare shi haka ha sai ka kare shi amma a me kake faɗi me kake faɗi zaka iya rubuta abin da kake faɗi mun fahimta mutane suna yin wasu abubuwa su kansu in akan kabin mutum a tsanaki shi kanshi ya gane ba addini bane an yi sallama sallah Allahu la ilaha illa la ta'khudhu ina sauran fa me yake sauran tsakiyar me cin yanzu in a bayyana za ka kai duka in a sirrance za ka kai duka mun fahimci wannan amma qulu wallahu wala yakul lahu a ka tsaya fuska ɗaya kaga zama zuwa jahani jama'a mun fahimci wannan wannan hadisi al-imamu muslim da al-imamu darimi su ne suka ruwaito shi an gane wannan da kyau ko to wannan dalilai da ke tabbatar mana da cewa lallai aljanu gaskiya ne kuma akwai su don haka sai malam ya ce wal ahadithu fil babi kathiratun wa fi dhalika kifayatun li talib al haqq hadisan da suka zo dangane da ke tabbatar da cewa gaskiya akwai aljanu suna da yawa amma waɗannan da muka kawo ko da kaɗan ne to duk mai neman gaskiya sun isa su tabbatar mishi da abin da yake nema ومن هنا يتبين لنا أن الجن والشي- والشياطين حقيقة daga nan ne za mu gane cewa aljanu da shaidanu gaskiya ne la ya atariha raibun babu wata ba wani kokonto da zai kai gare su wala shakkun ko kuma shakka wala yujadilu fi zalika illa mukabirun mu'anidun ba wanda zai jayayya game da cewa akwai aljanu sai mutumin da ke da girman kai wanda ke da tsaurin ido wa shari'a yattabi'u hawahu bighairi hudan min Allah wanda ke bin son zuciyar shi ya rabu da shari'ar Allah amma duk wanda ke bin gaskiya qur'ani da sunna sun tabbatar to in ka gane haka to aljanu din nan da su ake hada baki wajen asira asirai to shine bayanan da za a tashi insha Allah ta'ala a gobe za a yi cikakken bayani dangane da abin da ya shafi dalilan da ke tabbatar da asiri din fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk